أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد يوم مسلمين نعمنا سلم إن دين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci madina ta takawa wanda yake angon sarakuna ƙarƙashin makarantar Hadiyar Rasul Foundation da muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma yau goma ga watan Ramadan hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar 2018 ranar asabar za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratun nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء فرحا ولا تعذلوهن لتذهبوا بما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن لكي إيماني لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها. ba ki hallata a gare ku ku ce za ku gaji mata bisa dole wannan gado ba gadon dukiya ba ne wato gadon su kansu mata to bai hallata ba ya kasance al'ada ne daga cikin al'adan jahiliya kamar inda ibnu abbasin ya ruwaito imamul qurtubi ya fitar da shi a cikin tafsirin sa juz'i na biyar shafi na casa'in da hudu yake cewa sun kasance a zamanin jahiliya idan mutum ya rasu dangin mamaci to sai ya zama su suka cancanta wai da su gaji matarsa matan ta zama kaman wani kayan su kaman wani propertin su idan mutum ya rasu ya bar matansa to yan uwan mijinta ko iyayensa to su ne suke suka su ne suka san yaya za a yi da matar ta zama kayan su yanda za su gaji kayan mamacin haka za su gada duk da ita matar mutum ya ga dama a cikin su ɗaya daga cikin su yana cewa yana santa sai a aurar masa su za su aurar masa in kuma ya ga baya wani cikin su baya sha'awanta suna iya neman wani daga waje ya zo ya aure ta a wurin amma fa ba a gurin iyayenta ba idan kuma suka ga dama suna iya cewa ko ya dai ta zauna kuma bai tana hannu babu wani aure ba za ta yi aure ba sai ko in za ta fanshi kanta tun da ɗan uwansa ya riga kashe kuɗi a kanta yadda in za ta fanshi kanta to to sannan suna iya yadda ta fanci kanta ta koma wurin danginta to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya don ya ɓata wannan mummunan al'ada ta su baya hallata gare ku ku gaji mata a dole wato su zamo kayan gado wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kada kuma ku tsare su ku hana su aure ku ce sai su zauna a gidanku saboda ku cinye sashen abin da kuka ba su na sadakin da miji ya bayar sai kun ga tatsiya sai kun matse ta gaba ɗaya tukunna kun tatse ta sannan ku ba ta dama ta tafi ko kuma don ku cinye abin da ta ci na gado sai kun ga kun tatse ta tas tukunna ta ta tsare ba ta da komai sannan ku sake ta ta tafi to bai hallata ku yi haka ba illa ayati na bi fahimatin mubayyana babu abin da zai sa ku tsare su ku hana su zuwa ko ina sai in sun zo da wata mummunan aiki fahisha shi ne kamar zina a fili wannan kuma fahisha mu bayyana ana maganar lokacin kenan ba a saukar da hukuncin cewa idan an samu mace da zina ga hukuncin da za a mata ba ko an samu namiji da zina ga hukuncin da za a masa ba ko in miji yana tuhumar matarsa da zina ga irin hukuncin da za a yi masa ba ana can ne kan hukuncin nan na farko cewa an samu mace da zina a tsare ta a gida a ta yi taufahun nan wautu awa da allahu lahunna sabila to shine aka ce sai dai in ya sun zo da fahisha mu bayyana wa ashiruhunna in za ku zauna da su ku zauna da su bil ma'arufi ta hanyar ya kamata mace abokiyan zama ne in za ka zauna da ita ka zauna da ita yadda ya dace daidai a ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta da magana mai daɗi da mu'amala mai daɗi da ganin mutuncin iyaye da ganin mutuncin dangi da ganin mutuncin ita kanta wadda kake aure fa in karhitumuhunna in ma kun kyamace su ne bayan kun aurace su sai zama kuma ba ku sha'awar su fasa an takarahu shay'an sau da yawa kukan kyamace abu waje Allahu fihi khairan kasira Allah kuma subhanahu wata'ala ya sanya alheri wanda yake mai yawa a cikin wannan abin da kuka kyamata din sau da yawa shi yasa zaka zo kaga kamar mace ba ta kyauta ta maka ko kuma kai ka kawo sai ta baka jin daɗin zama da ita sai ka cike ta kuma sai ka yi aure a ke dama mata ɗaya kake da ita baka san yadda ake zama da mace ba sai daga baya kuma ka gwammace ita ɗin ta dawo saboda duk wanda ka auren sai ta ga gara ma daɗin gara ma zama da ita akan zama da su kuma lokacin da watakila mata riga ta yi aure ta maka hauti shine Allah subhanahu wa ta'ala ce sau da yawa za ku ƙi abu kuma ya zama akwai alheri mai yawa a cikinsa. Nam.
وإن أردتم استبدال زوج مقال زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
تدهك a wannan aya aka faɗaitar da mutane bisa haƙuri bisa zamantakewa da mata da kyautata musu mai yiwa Allah arzuta ku daga gare su ku samu ɗa na gari wanda dalilin wannan ɗan ya zamanto da kai da ita dukkan huta da kai da ita dukkan samu natsuwa ko da yake watakila da farko an samu matsaloli a tsakani na'am kamar yadda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruk mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mumini ya kyamaci zama da mumina matukan ita dai mumina ce domin in ya ci wani ɗabi'un daga wurinta to kuma zai so wasu ɗabi'un in kaga wasu ɗabi'un ba su maka ba wasu ɗabi'un kuma za su maka kuma kowace mace da ka zauna da ita haka ne in kai haƙuri da wannan ta ɓangare kaza ta ɓangare kaza tana kyautatawa in za za ka auro wata kuma ka samu ita kuma inda take yin abin da kake so din to ta ɓangaren da wancan take yi kuma ita kuma ta wurin ne matsalan ta yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan sai Allah subhanahu wata'ala ce to idan zama ya gagara duk dai an yi hanya gashi na yadda za a zauna kada a rabu to sai ya zamanto dai zama ya gagara saboda babu daɗi tsakani wani aratu mustibda da zaujin makana zaujin idan kuna son ku canza wata mata a gurbin wata mata ba ƙaro wata matan kake son ka yi ba gabaki ɗaya ka ka wannan matan ta hau kanka baka bukatun zama da ita kai nufin ka rabu da wannan wanda take tare da kai ka kawo wata domin shi yasa aka ba wa musulmi dama cewa misali mai yiwa wata tana zaune da mace halinta baka jin daɗi kuma ita ta kasa ganewa an yi an yi to farkon mataki shine in kana da hali kana da ƙarfi ka ƙaro wani aure idan ka tsaro wani aure mai yiwa wanda ta zo ta koya ma wannan din zaman auren ita ta fahimci ga yadda ake zaman aure ta ganta yadda take kyautatawa a wajen zamantakewa ta gyara nata hali ko kuma dama ganin ita ta ɗai ne yasa take aikata abin da ta ga dama idan ta zo ta samu an auro wata abin da ba ta yi din ta ƙi na kyautatawan ta samu wanda aka auren tana yi ita ma ya tayar mata da ƙaimi ta tashi ta kama kyautatawa sai a zauna lafiya to akwai wannan fuska akwai fuskar kuma kwata-kwata tana ganin in an auro watan ma a kanta mai yiwa ɓata wanda ta shigon za ta yi sai ka ga cewa to kai gaskiya gara ka kau da ita tukunna kafin ma wata ta shigo balle ka ɓata maka zamantakewa da wata matan da za ka aura to idan ku kai nufin canza wata mata da wata mata wa ataytum ihdahunna qintaran gashi kun ba ma wanda kuka auren da farko dukiya mai yawa har kun tare da ita fala ta ku zo minhu shay'a kar ku ce za ku kwace wani abu kamar wanda suke da aure da shanu misali watakila ya bata an yi auren akan saniya ɗaya ko biyu ko uku an zo an yi auren an zauna bayan an yi tsawon zama an tare an yi komai da komai kuma abu ya gagara ka zo ka ce za ka kwace shanunka ka kore ta ko kuma za ka kwace wasu daga ciki ko ta kiwata sun yi ƴaƴa za ka kwashe ƴaƴan ko za ka yi wani abu to kar ka yi wannan kar ku karɓi komai da gare shi na ta ku domin hu shay'a a ta ku dunahu yaya za ku karɓi sadakin ku buhutanan ta hanyar ƙarya wa isman da saɓon Allah mubina wanda yake mabayyani ka riga ka zauna da ita kun ji daɗin juna da ita yaya kuma za ka zo kuma ka kwace abin da ka bata to wancan zama da kuka yi zaman me kenan zaman banza ko zaman me saboda haka bai hallata ba na'am وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه يا يا ذاك كالفي صداقكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض الحالي ساكن كيا سادو ساكي كنجدا جونا wa akalna minkum mithaqan galiza sun dauki alƙawari mai nauyi na daurin aure tsakaninku da su an daura muku aure kun je kun zauna ya zama ta watsar da duk wasu maza ta aure ka kai kadai kuma ka zo ka mori zama da ita sannan kuma ka kwace sadakinta wannan bai hallata ba
ولا تنكحوا ما نقه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عبد الله بن عباس الله تعالى masa yadda yace Allah ma yana kinaya a wurin abin da faɗinsa yake da kunya to yaya ma mu mu 'yan adam Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin wa qad abba ba'dukum ila ba'din sashen ku ya sadu da sashe wato yana nufin namiji yayi jima'i da mace ne to amma sai bai fito ya faɗi haka ba yace to Allah ma yana saka irin waɗannan abubuwa wanda da kunya cikin faɗin to yaya mu mu waɗanda muke yan adam sannan kuma yace yace wannan ladabtarwa ne ga muminai su koyi ladabi wanda yake maɗaukaki na jin kunya da magana irin wanda take ta mutunci shi yasa Allah subhanahu wata'ala bai fito da asalin kalmar yanda take tsirara ba na'am a Abdullah Asari da na Umar radiyallahu anhu kamar yanda Kashaf ya kawo a cikin tafsirinsa juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da tara imamu zamakshari kenan ya kawo a cikin littafin tafsirin sana kashaf cewa sayyidina umar ya yi hutuba ya ce ya ku mutane kada ku tsadanta sadakin mata domin inda a ce sadaki ya yi tsada karinci ne ga mace a duniya ko kuma tsoron Allah ne yake kawo haka wanda ya fi ku cancanta ya tsadanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ba da sadaki ma ɗaya daga cikin matansa ba ko ɗaya daga cikin ‘ya'yansa sadakin da ya wuce ukiya a goma sha biyu sai wata mace ta tashi ta ce ya umar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kai kuma ka hana mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ataitu mu ihdahunna qinfara kun ba wa ɗayansu qinfaru qinfaru a lissafin da kamar kusan miliyan yake to Allah ya ce in tsara sai sai da Umar ya ce mace lalle wannan mata kin dace Umar kuma ya kuskure sai ya janye wannan fatawa wato yayi nufin da ya kayyade sadaki ne sai kada da a wuce hukiya goma sha biyu irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya to da ta kawo wannan ta tunatar da shi da wannan aya sai ce ga mace ma har ta fi Umar ilimi Umar ya janye ya koma kan fatawan ya koma kan yanda al'amari yake to amma duk da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkan mace karancin sadakinta na'am wala tankihu ma nakaha aba'ukum kar ku auri abinda iyayenku suka aura haramun ne ga mutum ya auri matan ubansa ya kasance a jahiliya kamar da muka faɗa a baya mutum yana riƙe mata idan ta idan idan miji ya rasu sai dangi su rike mata to da ma in ga dama in dai ba ma ba mahaifiyarsa ba ce sai ya ce ya dukan ta to to in ana cewa waye zai aura a karbi sadaki a wurin sa dan su rage kuɗin da aka kashe da sai da yana iya cewa a bashi ya dukan sai aura a zamanin jahiliya in dai ba ita ce mahaifiyarsa ba to shine sai Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya yace kada ku yadda ku aure abin da iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata ko da mahaifin mutum ya auri mace karama shi kuma alhali ya girme ta ciwo ya tsufa shi dan to bai hallata dan ubansa ya rasu yace bai aure ta ba illa ma qad salafa sai dai auren da aka riga aka yi a jahiliya wannan ya wuce kuma ba za a ce wa 'ya'yan ba 'ya'yan halal ba amma duk wanda ya san yana tare da ita ya sake kuma kar a sake yin haka nan gaba innahu yin haka kana fahishatan wannan ai alfahasha ne mutum ya auri matan da ubansa ya taba aurenta wa makatan wannan abin ki ne wa sa'a sabila sir da irin wannan hanya na auren matan iyaye nan حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرجاعة وأخواتكم من الرجاعة وأمهات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما نعم shikenan ma gabaki ɗaya sai aka saukar da hukunci ami don a nuna su wane ne cikin mata ya hallata a aura su wane ne kuma cikin mata bai hallata ma gabaki ɗaya mutum ya aura ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku aka ɗauko daga sama ma uwar kanta mahaifiya domin a jahiliya duk da lalacewa an ce ba ta auren iyayensu amma an ce akwai waɗanda aka taɓa samu sun yi haka mutum ya auri uwarsa a uzubillah to waɗanda suke auren kenan dama wato su matan iyaye shi ne ya fi yawa to sai aya ma gabaki ɗaya ta sauko don ta hana ma gabaki ɗaya auren su iyayen ma gabaki ɗaya in ma da za a samu wanda za su yi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to an haramta muku auren iyayenku mata an wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴanku mata waɗanda kuka haifa haramun ne mutum ya aure su wa akhawatukum an haramta muku auren ƴan uwanku mata wato ƴan uwanku wanda aka haifi wanda babanku ya haife ku ya haife ko da uba ɗaya uwa daban kowa da naki ne haramun ne haka nan kuma ƴan uwankun da aka ce ko da uwa uba daban uwa ɗaya ne shi ma haramun ne wanda ake ce musu ƴan uwa ne ummai to su ma haramun ne wanda kuka haɗa uwa da su amma babanku daban-daban za a ga abun kaman da nisa to shi ma haramun ne ku auri ƴan uwanku wanda uwar cikin mahaifiyanku ne ya haife su wa khalatukum hakanan an haramta muku auren ummominku shine khalatukum ummominku wato ummomi su ne yan uwan uwa yar uwa ko kanwar uwa haramun ne mutum ya aure ta wa amma tukum da ummo da da gwaggwanninku haramun ne ku aure su wato ku auri gwaggwanninku haramun ne mutum ya auri yar uwan yar babansa ko kanwan babansa wa banatul akhi haka nan ƴaƴan ɗan uwanku ƴaƴan ɗan uwanku haramun ne ku auri ƴaƴan ɗan uwanku wato wanku ko kaninku ya haifi ƴaƴa ku kuma ku ce za ku aure su dan uwan nan duka gabaki ɗaya na fuskoki guda uku ko shaƙiƙi ne ko la'abi ne ko li'ummi wa banatul ukuti da ƴaƴan ƴar uwan ku mace su ma duka wannan bangare ƴar uwa shaƙiƙiya ko li'ajiya ko li'ummiya ba za ka auri ƴaƴanta ba wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku waɗanda suka shayar da ku kaga idan larabci ne ai sai ka duba sai ka ga ai dama uwa ita ce ta shayar da ne ɗanta ko ba shi ake nufi ba da Allah subhanahu wata'ala dan ya kambama abun ka san ita ma uwa ce sai ya ce da uwayenku da suka shayar da ku wato wata mace daban ba mahaifiyarka ba wanda dalilin ko rasuwan mahaifiyarka ko rashin nononta ko wani dalili dai ta yi tafiya ta barka a hannunta ita kuma wannan matan kana jinjiri ta baka nono ka sha to ita ma an mayar da ita mahaifiyanka eh wato mahaifiya ta wajen shayarwa wanda ta taba shayar da kai wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku wanda kuka sha nono tare su ma haramun ne ku aure su ita wannan matan da ta shayar da kai ba mahaifiyarka ba sai ya zama tana da ‘ya'ya mata to haramun ne kai ka ce za ka auri wa'yannan ‘ya'ya mata ɗin bai hallata ta aure su ba na'am wa ummahatu nisa'ikum haka uwayen matanku matanku da suka kuka aure su ba za ka rabu da uwar ko da 'yar ko kuma ma kana tare da yar ka ce za ka auri uwanta ba kuma ko duka dai kuma an ce ummahatu nisa'ikum don haka ya haɗa kowane ɓangare da yar uwan da kalwar uwan da ko menene na uwan daga inda ka auri yar su to su wa'annan layin iyayenta na mata sun haramta a gare ka waraba'ibukum da agololinku allati fi hujurikum wanda suke cikin ɗakunanku min nisa'ikum na ƴaƴan matanku allati da kantum bihinna wanda kuka tare da uwayensu fa in lam takunu da kaltun bihinna amma in ba ku tare da uwayensu ba fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ku auri ƴaƴayen nan ana maganar raba'ib ƴaƴan reno wato wanda hausawa suke kira agola mata ta haihu a wani gida bayan ta haihu a wani gida aurenta ya mutu ta zo ta aure ka ta zo da ƴarta wadda take a hannunta ta tashi a gurinka ta girma ta girma ka zo ka ce za ka auri wannan yar haramun amma ba wannan wannan wannan togo cewa allati fi hujurikum kawai an kawo shi ne saboda mafi yawancin al'ada mace takan zo da yarta karama ko tana shayarwa bayan ta auri wani miji yarinyar ta tashi a hannunsa shine aka ce wanda suke fi hujurikum amma ba wai yana nufin allati lasna fi hujurikum ko aure su ba kamar a ce ta haihu a wani gida ta bar yan a can a can ta girma bata ma zo hannunka ba kare ne ta baka ce ai wannan ba ne na ba ya hallata to ba ana nufin haka bane ita din ma bata hallata ba ana nufin kawai duk matar da ka aure ta to ƴaƴanta wanda ta haifa da su ne da ita ne da wanda ta haifa da wani ne duka haramun ne gare ka ka aure su nan to aka ce in ba ku tare da su ba babu laifi gare ku cewa in ba ku tare da su ba babu laifi gare ku nan ma'ana matar idan ba ka sadu da ita ba an ɗaura aure ba ta tare ba sai ka rabu da ita sai ka ga ‘yarta wadda ta haifa a wani gida, ka ce kana so ka aura, to wannan ba laifi za ka iya aurenta, na'am, za ka iya aurenta, na'am. Na'am, wahala ila abna'ikum, haka nan matan ‘ya'yayenku, wato, matan matar ɗanka ya saka ka aura, ko ya zafi ya bari ka aura, haramun. allazina min asladikum ƴaƴayenku wanda kuka haifa na cikin kufa ba irin ƴaƴan raino wanda mutum yakan danganta su zuwa gare ga kansa ba wa an tajma'u bainal ukhtayn yana daga cikin abin da aka haramta muku ku tara tsakanin ƴan uwa mata guda biyu ku auriya ku auri kanwa ko shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne bai hallata ku haɗa su su guda biyu a cikin aure ɗaya ba yasa aka ce an tajma'u ba an tankihu ukutai ne an tajma'u ne amma an tankihu ukutai ne ba ne misali mutum ya auriya sun rabu da ita daga baya kuma ya ga kanwa ya aura ba laifi misali mutum ya ga ya auri kanwa sun rabu da ita daga baya kuma ya ga ya ya aura ba laifi ba kamar yadda wasu ne sai ai surukansa ne ba a adu ya hannata in dai an rabu in dai ba a tare ya hannata mutum ya aure amma haɗawa ga ƴar uwan ga ƴar uwan suna tare da kai a cikin aure ɗaya shine bai hannata ba illa ma qad salafa sai fa abin da ya riga ya gabata a jahiliya wannan Allah ya akwa a kansa amma kar a koma kar kuma a ci gaba da riƙe wayanda aka haramta in an musulunta inna allaha kusan shi Allah kana ya kasance ga koren mai gafara ne ga bayansa bisa ga abin da suka yi a baya na kuskure rahiman mai jin kansu ne والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم فيما تغاديتم به من بعد الفريدة إن الله كان عليما حكيما نعم an ɗan gabatar da wani an jinkirta wani a ɗazu amma tukun su ne gaba sannan khalatukum ko ne wato kuskure ne sai da aka faɗi tukunna gwaggwanni sannan aka faɗi ummomi an gane na'am an gabatar da an gabatar da wannan an jinkirta wannan a wajen tafsiri ko na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce wal muhsanatu minan nisa'i hakanan daga cikin matan da aka haramta muku ku aura akwai katangantattun mata katangantattun mata wato macen da take auren wani tana gidan wani ita ce muhsanatu minan nisa'i haramun ne mutum a ɗaura maka aure a kan aure kaman ka bi ƙarfin mutum ka ƙwace matarsa ka ce a ɗaura muku aure da ita haramun ne in an yi auren ma babu auren auren korarre ne ko da mace ce ta yi ruɗi ta je wani gari ta ce ba ta da miji alhali tana da aure aka aure su to auren babu shi kuma abin da aka yi da ita zina ne ita za a kama da laifin zina shi wanda ta ruɗe shi in ya sani shi kuma cikin gaggawa sai ya sake ta ma'anar wal musanatu min nisa'i kenan an haramta auren matan da suke da miji illa ma malakat aymanukum sai fa matan da hannunku ya mallake mata ne suna da miji suna auren mazajen su kafirai mazajen suka tafi da su wurin yaƙan musulmi da suka je da su wajen yaƙan musulmi Allah ya ba wa musulmi nasara a kansu suka yaƙe su suka kwaso matansu a matsayin ganima to wannan mata da aka kwaso a matsayin ganima tana da miji kafiri daga kama ta a wajen yaƙi din nan to ta fi aure ya mutu ba maganan wani auren baya don haka ita muhsana ne minan nisa'i amma ma malakata aymanukum mijin ta dama tana da miji to amma tunda ta riga ta shiga cikin hadarin bauta kuma to yanzu kuma aure ya mutu dan haka ba za a ce to ai tunda tana da miji yanzu sai an je an nemo mijinta na can wajen su ya ce an take ta sannan ka aure ta ba daga kama ta a wajen yaki aure ya mutu shine aka ce illa malakata aymanukum daga nan kuma ta zama za a iya aurenta ko kuma a mai da ita baiwa kwarkwara wala tun siku bi isanin kawafir ko kitaban layi alaikum wannan Allah subhanahu wa ta'ala haka ya wajabta muku na'am wa uhilla lakum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk abin da ba a ambatan nan ba shari'a ta gama komai duk abin da aka faɗa bai hallata ba wanda aka faɗa a baya duk abin da ba a yi magana a kansa ba yanzu ya hallata sai abu ɗaya nan ne sunna take shigowa sanin qur'ani dole sai ka hada da sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wa inna lakum ma wara azalikum in ba a duba sunna ba aka tsaya a qur'ani kawai shi ke to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna ya hana a haɗaɗa a tara mace da ammatuha aw khalatuha yace wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kada kada kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tara tsakanin mace da ummanta zai yi ka auri mace a wajen babanta bayan ka aure ta kun zauna tare da ita sai kuma ka ga kanuwan babanta tana budurwa mai yiwu yiwuwa ma ai da yawa ya kakan girmi kanuwan babanta ko ba haka ba to ba za ka aure ta ba ka haɗa wannan matar matarka ce yar wani ne wannan kuma kanuwan babanta ne suna matsayin matanka guda biyu sunna ne ta hana wannan amma ba za ka gan shi a alƙur'ani haka nan ka auri mace bayan ka aure ta sai kuma ka tashi sai ka ga kanuwar uwarta sai kuma kanuwar uwarta nan mai yiwa karamar ta ko da babban ce ma ai za ka iya cewa kana sha'awar auren wannan to ka auro ta ya zama ga mata kana auren yarta kuma kana auren kanuwarta ka haɗa su a cikin igiyan aure ɗaya shi ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haramta wannan qiyasan alal uqud an yi qiyasin wannan ne na sunna akan wa an tajma'u bainal uqdayn wa an tajma'u bainal bainal bainal zawjati wa khalatiha aw bainal zawjati wa ammatiha haramun ne in kuma kuka yi haka manzon Allah ya ce sai ku kawo fitina da barna mai girma a cikin al'umma sai ku raba zunubi amma idan ka rabu da ita kana iya auro gwaggwanta idan ka rabu da ita kana iya auro umman ta din amma ba za ka haɗa su a cikin aure ɗaya ba shine aka ce wa wuyin da kuma ra zalikun to wannan ba ambace shi a cikin maganar a ayoyin alƙur'ani ba amma nassin sunna ya zo ya tabbatar da shi na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an halatta muku abinda ba abinda aka ambata din nan ba an tabtagu ku nemi irin wannan mata ku nemi auren su bi amwalikum da dukiyanku ku ba da sadaki ku aure su ba wanda ya hana muku musinina alhali matan da za ku nema kuna son ku katanganta kanku da su a yi aure a zauna gaira musafihina ba kuna masu wajiko da su ba wato masu neman ku yi daduro da su ba shine wajiko din ba masu neman ku yi daduro da su ba aure da za ku yi ku ba su sadaki a zauna na dindindin ba ka je ka ɗauki mace ka ajiye ta na 'yan kwanaki in ka gama biyan bukatanka bukatanka ka ba ta kuɗi ta tafi ba su ne kamar wato daduro kenan to wannan haramun ne fa mastamta'atun bihi minhunna abinda kuka ji daɗi da shi daga waɗannan matan naku fa atuhunna ujurahunna farida ku ba su ladan auren su ladan auren shine sadaki ake nufi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yanka shine farida din ku ba su abinda Allah ya ce a ba su shine ma'anan wa atuhunna ujurahunna farida kamar wa atuhunna sadaqatuhunna nikla shine ake nufi anan an gane ku ba su sadakin su wanda dama ana bayarwa ne da nufin kyautata na'am ah wala junaha alaikum amma babu laifi akan ku fi mata razaitun bihi cikin yarjejeniyar da kuka yi da matan ku min ba'dil fariba bayan yanka sadaki idan ka yanka wa mace sadaki ta zo ta ce to wannan saniya da ka bani a matsayin sadaki ko shanu biyu da ka bani to ka ɗauki ka ɗauki babban uwar garken ka je ka sayar ka je ka kama kasuwanci da shi mu samu abin da zamu rinka cin abinci to wannan an riga an gama komai dama nata ne sadaki ne nata ne ya zama kayanta idan ka ɗauka ta baka ba laifi ba amma ya zamanto baka ba ta sadaki ba wannan bai hallata ba فإن إلا لكم عن شيء منه نفسا إن الله سندي الله كان يا كسن عليما مسنين حكيما لحكمة نعم
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينفها المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن عجورهن بالمعروف محصنات بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أقبال فإذا أوصن فإن عتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم نعم wa mallam yastaɗi wanda baya da iko minkum daga cikinku bai samu ikon ɗaulan wadaka ba baya da dukiya an yanki halmusanatul muminati wanda zai iya auren mata ka tanzantsaggu muminai ƴaƴa nan ana maganan ƴaƴa ne baya da dukiyan da zai auri ƴaƴa mace katangantacciya mumina famin ma malakata aymanukum to sai ya auri abinda hannuwanku suka mallaka min fatayatikum almu'minat daga ƴan matanku muminai wato in mutum bai da halin ya auri ya mace amma yana da abin da zai iya auren baiwa mace to sai ya je ya auri baiwa mace kadda ya zauna baya da aure wanda zai kai shi ga barna yawwa in ya samu halin auren ya mace ya aura in ta masa tsada an faɗi haka ne saboda mafi yawanci bayi mata su ba su da tsada su bayi mata suna da sauƙin aure to saboda haka ba laifi mutum ya auri baiwa wadda take mace idan dai baya da halin ya auri ya mace wallahu Allah alamu bi imanikum shi yake kowa sanin imanin ya san imanin kowa ya san abin da mutum yake bayyana ya san abin da mutum yake boyewa baya da halin ne ko yana ganganci ne don Allah subhanahu wata'ala ya san wannan ba'dukum min ba'din ai dama sashen ku daga sashe ne da bayin da ƴaƴan ai duk ƴan adam ne wannan dai hadari ne ya faɗa ya jefa ta cikin bauta wannan kuma Allah ya tserar da ita bata faɗa cikin bauta ba saboda haka sashen ku daga sashe ne kar ku ji kyaman auren ku eh kuna iya auren su fanki hunna ku auri bayi matan bi izini ahalihinna amma da izinin waliyansu wanda suka mallake su sai sun yadda sun ce sun aurar muku sai kun je kun nemi izinin su sun aurar muku sannan ku aure su wa atuhunna ujurahunna su ma ku ba su sadakin su ba za ka ce za ka aure baiwa ce ai ba komai ai ko abinci nake ba ta na rage wa mai gidanta aiki ba a'a ita ma sai ka ba ta sadakinta bil ma'arufi kuma yanda ya kamata kamar yanda zaka ba wa ya mace sadaki haka ita ma baiwa zaka ba da sadakinta wa mai gidanta muhsinatin alhali fa su din bayan suna da nufin auren da za su katangance kansu gaira musafihatin ba mazinatan bayi ku je ku auro su ku ci gaba da zina da su kamar kun yi aure ba alhali auren shirme-shirme ne an ci gaba da abin da aka saba ne wala murtaki zati akadan ba kuma a matsayin kun rike su a matsayin wato daduro wanda kuka ajiye su a gida kuna ciyar da su ba da nufin aure ba kawai kun mai da su kamar matan ku alhali babu aure kuna saduwa da su wannan ma haramun ne sai za uhsinna idan an ka tangance su wato har yanzu ana maimaita sharadin nan na muhsanatin muhsanatin wato idan ka tangangun ne ba shedanu bane ba fasikai bane fa in ataina bi fahishatin idan bayan an yi auren kuma sai suka zo da alfahasha suka aikata wani abu na zina fa alaihinna nisfu ma ala muhsanati min al'azab sai a musu hukunci na azabtarwa daidai da rabin abin da ake yi wa mata ƴaƴaye shi za a yi musu na'am wato haddin su sai ya zamanto a maimakon bulala ɗari su sai a musu bulala hamsin na'am zalika wannan izinin auren baiwa mace liman kashiyal anata minkum an yi shi ne ga wanda fa yake tsoron zina a cikin ku in bai auri baiwa mace ba zai fada ga hadarin zina shine aka mata izini ya auri baiwa mace wa an tasbiru amma ku haƙura ga barin auren baiwa mace khairul lakum shi yafi muku alheri domin idan ka auri baiwa mace in ka haifu da ita ko ɗanka ba bawa ne na mai gidanta ba ɗanka ɗan ba ɗanka ba ne na dindindin ɗanka ne na halal amma bawan uwan bawan ubangijin uwan sai dai duran da ta haihu ka je ka samu mai gidan to wacce ta haihu eh ne aka samu namiji to Allah ya raya na Allah madalla to nawa zan biya sannan tukunna idan ya ya faɗa maka abin da zaka biya sai ka fanshi dan sai ya zama idan daga daga mutum ya sayi ɗansa to ya zama ɗa ko da ya ce ya ƴanta shi ko bai ce ya ƴanta shi haka mutum da ya sayi ubansa ya zama ɗa ko ya ce ya ƴanta shi ko bai ce ya ƴanta shi haka mutum ya sayi uwarsa ta zama ƴa ko ya ce ya ƴanta ta ko bai ce ya ƴanta ta ba to kaga ka jefa ƴaƴanka cikin irin wannan haɗari ya tana haihuwa kuma ƴaƴan suna zama zai iya sayar da su in baka fahimce su ba to ai kaga babban haɗari ne sai Allah sai sa Allah ya ce wa an tasbiru ku yi haƙuri ba ku auri baiwa ba sai kun samu halin auren ƴa mace shi ya fi muku ko kuma ku rinka azumi kamar yadda sunna ya tabbatar ya kashe muku sha'awa ko kuma ka daidai wata hanya wanda ba na haramun ba na wasu magungunan da za a iya sha a kau da a rage sha'awa ɗin wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahim mai jin tsaye ne يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ألا نفي أن يبين لكم ya muku bayanin hanyoyin tsira da hanyoyin shari'a da hanyoyin zamantakewan ku na iyali lami lafiya da kuma hanyoyin da za ku samu albarkan auratayya waya hadiyakum ya firyar da ku sunanan ladina min qablikum tafarkin annabawa yanda annabawa suka reni iyalansu suka tarbiyanci 'ya'yansu kuma yana so ku tarbiyantar da kanku da 'ya'yanku irin wannan tarbiya na annabawan da suka gabata ku yi koyi da su waya tuba alaikum Allah yana son ya yafe muku laifukan ku na baya ku dawo ga baki ɗayanku ku zama tsarkakakku wallahu Allah alimun masani ne da halayen bayansa shi ya halitte su ya san halin hakimun shi ko mai hikima ne wajen shirya musu yadda za su rayu ba tare da an samu matsala ba a cikin rayuwa ba kuma a samu matsala ba a cikin zuriya wannan ma yana daga cikin miracles daga cikin mu'ujizozi na addinin musulunci cewa babu wani addini da za ka je ka samu family life in detail a cikin littafinsu in ba a cikin alkur'ani ba wani littafin da za karanta na addinan baya yahudu ko nasara ka samu tsarin family life aure saki zamantakewa wanda ya hallata aura da wanda bai hallata aura ba in detail ba wanda za ka samu wannan ba littafin da za ka samu wannan a ciki ba addinin da za ka samu wannan a ciki sai a addinin musulunci wannan yana cikin mu'jizozin addinin musulunci na'am والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
والله ألا يريد ينا نفن أن يتوب عليكم يغافر تامك دكا ذنوبانك كزمت أركاكم باي وان باب ذنوبي تعرض shi yasa ya tsara muku hanyoyin aure iri iri iri iri fuskoki daban-daban daban-daban duk dai dan kar duk wanda ya yi zina bayan waɗannan hanyoyi da aka bayar to baya da uzuri a wurin Allah ganganci ne kawai shine Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara muku hanyar tsira hanyar da mutum zai zauna bai yi fasikanci ba bai aikata komai na barna ba amma wai yuridul lazina yattabi'una shahawat waɗanda suke bin sha'aute sha'aucen duniya na fasikanci su kuma suna nufin an tamilu ku karkata ga barin tafarkin Allah mailan azima karkata wanda yake mai girma suna kawace zinace zinace suna kawo fasikanci suna kawo fajirci suna koya wa musulmi don musulmi su lalace su zama ba mutane na gari ba wannan ya kawo matsala sosai yanzu al'umma ta lalace an yada zina an yada tsiraici an yada fina-finai na batsa har a cikin handset handset da hotuna dan ma yahudu sun ce ta kowane fuska sai sun zo yasa za ka ga mafi yawanci irin wannan wanda suke baka labarin irin wa'annan hotuna na fasikancin da wuya ka ga yar hausa ba fulatana ba barbariya ba haushiya yar arewa ka ganta tsirara irin wani sai dai baturiya sai wata daga cikin ƙabilun kudu sai wani abun nan su ne za ka ji labarin ana haka da su to me yasa ba a samu duk lalacewan 'ya'yan hausawa da fulani da bare bare aka kasa samun wannan saboda wani lalle na yahudu sun san mu ba za mu lalace haka ba to bari su ɗauko nasu su koya wa mutanen mu su rinka nuna wa mutanen mu har mutanen mu a a hankali a hankali a hankali a kai ga yanayin da watakila Allah ya sauwaka eh, kaga ana tunatunan Hausa kuma watakila ana samun irin wancan abu na fasikanci da ake gani a wajen turawa a wajen mu manufan su kenan in tafiya ta yi tafiya za a samu an yi shekaru ana yin wannan a kasashen larabawa ba a fara samun balarabiya fasika mai irin fitar tsirara mai cin bulufin da sauransu ba amma yanzu labari yana nuna cewa an fara samun fina-finan yan matan larabawa masu bulufin masu fasikanci to kaga in aka yi gaba kuma to shi kenan yanzu ga saudiya yanda aka samu wani shugaba wanda yake mara tsoron allah fajiri ya zo yana ta yaɗa fasikanci a cikin ƙasan ya buɗe gidajen gidajen tata gidajen abubuwa dai na banza ɗabi'o'i marasa kyau duk ya buɗe ƙofa ana ana nan ana ta ɓamfa ana ta bubbuɗewa Allah ya mana maganinsa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce to shi Allah subhanahu wata'ala ya ce yana nufi ne ya tsarkake ku ya yafe muku laifuffukan ku amma wanda suke son su lalata ku su jura ku cikin hanyar sha'awoyi suna son ku karkace karkacewa wanda yake mai girma يريد الله أن يخفف يريد الله أن يكفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله ألا أنا نفيني أن يخفف عنكم يتوج إيمك هنيوين حلال شيني معنى يخفف عنكم hanyoyin da za ka bi ka biya bukatanka ta hanyar halal ya zama ya sawwaka ba tare da ya kuntata ba wa kulikal insanu don Allah ya riga ya san mutum ya halicci mutum ne da ifan rauna saboda haka ne Allah ya kawo hanyoyi masu sauwakewa to yanzu abu ya lalace a aure ya zama wani iri ya zama wani tashin hankali mace aurar da ita da ana cewa aure ya yi wuya wajen wajen maza su auri mace ko sadaki ya yi tsada ko wani abu to yanzu ya koma sadakin ma ba shi ne matsala ba an ɗoro wani abu na shirme kaya akwati hawa hawa hawa kuma duk wannan bai hutar da shi uban ya komai ba ya kawo maka dubu hamsin ne ya zuba maka ya kawo akwatuna in an zo an yi aure akwati akwatunan sa a kai masa gidansa ko ba haka bane to dubu hamsin din nan in ka je ka saya musu katifan su ka sayi zanin gado shikenan dubu hamsin ya kare an barka da babban aiki dan haka sai ka ga in ka ji wasu wurare ana cewa an samu manema da manema wanda tana da manema amma har yanzu aure ya gagara uban har yanzu ya ki sa rana to ba wani abu ne wannan sharrin ya aurar da yanta idan ka zo ka ce kana mana ce a'a kukan naku sai dai baki don ba zai yi wa ba zan iya ba to ya kashe dubu ɗari da hamsin wajen kayan wajen watakila kayan ɗaki mai ɗan sauƙi sauƙi kenan fa yawwa sai ɗan sauƙi sauƙi kenan yana faɗin na talaka talaka ne to wannan fa ina maganan ma dubu ɗari da hamsin ɗin kujeru ne kawai kujeru ne to ba a maganan su kwabobi su wandro su menene ga sunan iri-iri ban kuma ba a yi maganan ma gado katifa ba shi ma wani abu ne daban to kaga yaya ne da kasa ya ce maka yanzu in an yi auren wannan wannan kan ku haƙura ne ba kuma ta kai auren to me ya hana yin auren sharm kai miji duk laifin ya haɗu da mai aura da masu aurarwa duk sun haɗu a kan ne sun haɗu a kan laifi kai miji kana neman alfahari a kawo maka kaya na gararin gidanka to kaga kai ma dole aka wahalar da kai bayan haka ma tukunna fa akwai wani abu su sayan buhunan shinkafa manja manja man ne duk wannan duk wannan baya cikin shari'a baya cikin ka'ida ke dan yazo Allah ya ce yana son ya sauwaka mana amma shedan da muka bi al'adu suka yi ƙarfi suka fi ƙarfin mutane sai shedan ya zo ya tallafa mana kuma a ce in ba a yi haka ba an yi abin kunya amma da ka'ida ne ce nan hace kana son ka ne eh na san na zo neman aure ce ba sai kai dubu hamsin ba kawo dubu ishirin sai kawo dubu ishirin kana da gado a gidanka da katifa eh to shi kenan ku zauna a ba daura aure an daura aure ka zo da mashin ka dauke ta ba shi kenan ba a ka ga wani daga ya dawo ina to me me hana shi ne asalin aure sunna ba matsala yawa ko kuma eh to ka kawo dubu hamsin to shikenan madalla a daura aure a daura aure ya dauki dubu hamsin din ya je ya sayi katifa dubu arba'in ya sayo zanin gado dubu goma a dauka a sama a mota a kai maka da matarka ga katifar ka da da zanin gadon ka dubu hamsin ɗinka shikenan je ka aure Allah ya albarka an in dai doron shari'a ne wannan shine da kuma ana haka ba ha ko da alhamdulillah ai mutane da yawa suna da ƴaƴaye nan da nan za su aura su ma samarin su ma nan da nan za su yi aure in ka aura dai a tabbatar kana da sana'a dan kar ka je ka ajiye ta ba ci ba ta to al'adar mu kuma wanda wannan al'ada ne ta Hausa Fulani Allah ya sauwaka wallahi mu Hausa Fulani bare bare mu muke jan talauci wa kanmu saboda zaluncin mazaje ga mata mafi yawancin mazaje azzalumai ne kuma shi yasa Allah ke takura musu rayuwa ka auri mace daga ran da dan wannan gara garan ya kare shi kenan ba wai baka da shi ba ma kana da hali kana da hanyar sana'a sai dai ka dauko mata dan masara ka zo ka jibge mata da dan wani abun da bai kai ya kawo ba a shawuya ba a cin abinci ba a kula da iyali kana fita ka je teburin mai shayi a fasa masa kwai a zuba ma indomi a tsare masa tsere ka ci a zale maƙetaci to ba inda za ka samu albarka ba za ka taɓa fita daga talauci ba har abada saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun Allah ya safiya sai mala'iku biyu sun sauko wannan yana ta Allah ma'aɗi mumfikan khalafa wannan yana ta Allah ma'aɗi mumfikan talafa wannan yana ta Allah ta ba wa mai ciyarwa tsarin madadi da albarka da buɗuwan arziki dan ka kana ciyar da iyalanka kana kula da su sai ga Allah yana ta buɗa maka kuma wannan mala'ika ta duk mai ƙauro mai mai maƙe mai maƙo ka ƙara masa talauci shikenan shi kuma sai da kullum duk yanda yayi babu hanyar da zai samu ya tafiyar da rayuwarsa saboda zalunci kuma na ba ku asani wallahi wannan al'ada ne kawai wanda ta shigo daga baya da zuciyar mu ta lalace amma can baya iyayen mu da sauransu ba su damu da wani kwalliya ba menene ba yanzu mutum zai sayo halittar na dubu ishirin amma ba zai iya sayan kifi ya sa a niyan in yana kukan talauci ma kuɗi yana zuwa zai iya sauko wata rantsatsiyar hansa da ya saya ko ba haka ba iyayen mu na da haka suke ba haka iyayen mu suke ba don haka lalacewan daga zamaninmu ne ya zo ba al'adar hausa fulani ba ne amma yanzu kuma dan ba ku assignment watakila gobe in nemi assignment din nan kowa ya je teburin mai shayi da teburin mai balangu da teburin mai tsire ya rinka rubuta waɗanda suke zaune suna cin nama suna shan shayi suna cin indomi a wannan teburin ya rinka cewa malam ba ruwanka da me ya kawo ka nan kai majalanci ne eh kai kabilan ne sai faɗa sai ka rubuta kai majalanci ne kai kabilan ne sai ka rubuta in ka taso ka dawo mu wanne ne mu gani yawan hausawa da fulani da yawan bare bari da, da, kuma yawan yarbawa da ibo abun kunya yarba da ibo ba sa daina galibi da wuya ka je ka same su a teburin mai shayi sun zo an zare musu nama da abin nan suna ci sun bar iyalansu a gida ya gwammace koyaya ne ya sayi biredin a yanka masa a sa masa a leda ya je ya sayi lipton da menene ya je gida a zuba su sha da iyalansa koyaya yake amma ban da malam bahaushe da malam bafulatani da malam kamuri haka wannan al'ada in ba mu daina ta ba to da wuya mu fita daga cikin halin matsala shi ke rushe tarbiya shi ke hana biyayya shi ke bata zamantakewar miji da mata shi ke sa mace bata tausayin namiji shi yasa ƴaƴa in sun girma suka gane baban su haka yake ba sa ganin girman mummunan al'ada Allah ya gyara Allah ya sauwaka Allah ya gyara mana zamantakewar mu da tarbiyyar iyalan mu mu amma mu gyara da kanmu dama amfanin halartar wajen wa'azin kenan a je a gyara wanda suka saurara in kunne ya ji jiki ya tsira in kuma kunne ya ji ya ji jiki ya ji bi ko kuma an ji an yi amfani da shi to akwai ranar kin dallanci ranar lahira Allah zai yi hisabi الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله